الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata 23 ga watan rajab hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da 11 ga watan mai shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam ahmadu bin taimiya allah madaukin sarki ya gafarta mashi a inda in ba manta ba mun karkare karanta manzuma na wannan babban malami manzumatin lamiya tare da sharhin da aka yi ma wannan littafi a bisa turba na malaman farko muka yi alkawari tun ranar fara karatun littafin da cewa za mu jinkirta tarihin shekul islam don mu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya zame ma littafin baya a matsayin mukaddima shimfiɗa da sharan fage ga littafin da za mu sa na gaba na tana ibn taimiyya mun dauko zungureren tarihi na shekul islam domin mu haskaka rayuwanmu da rayuwan shi mu ɗau ababen izina don gane da irin yanda ya rayu tare da sarakunan zamani da malaman zamani da kuma al'umman da ya rayu a cikinsu muna ko tarihin a cikin rijalil fikari wadda a wata fil islam na allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi al Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ba manta ba salon wannan tarihi sai ka karanto littattafan da suke ko kasusuwan da muka karanta a baya yau dai kai tsaye za mu ce fi dimashq me ya faru ne sanda iyayen ibn taimiyya suka yi hijira don su goje ma bala'in ta tarawa mun ji cewa littattafansu a keken kura suka zuba babu dabbobi wadatattun da za su ja keken kuran su da kan suke jan abinsu da hannu da kafa kuma tatar sun biyo su da gudu haka waɗannan manyan malamai suka sheƙa da su da matansu da kuma ƙananan 'ya'yansu daga cikin 'ya'yan da aka yi wannan gudun famfalake da shi domin gudu da addini da mutunci da rayuwa akwai shehul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas allah madaukakin sarki ya gafarta mashi iyayen shi sun bar garin saharran sun nufo dimashki sham saboda abin da muka riga muka ambata a baya da cewa sun ƙi tafiya iraki ne sau da iraki sansani ne na mamayan tatar amma dimashq sham tana ƙarƙashin jagoranci da mulki ne na sarakunan ƙasar masar kuma a wancan lokaci waɗannan sarakuna suna da kyakkyawan tasiri suna da ƙarfin faɗa a ji kuma akwai kyakkyawan tsaro da tatar suke tsoron afka ma yankin da waɗannan sarakuna suke jagoranci mahala yake cewa iyayen ibn taimiyya sun iso dimashka mahala ya ce wa ma kadad hazila usra al'almiya ta silo ida ila dimashka حتى شاء خبرها في أوساط الناس wannan tawaga na malamai family wanda wannan iyali suka shahara da ilimi da addini isowansu garin dimashq ke da wuya babu dadewa labarinsu ya yadu ko'ina a cikin mutane cewa ai ga alherin da suka zo da shi ga darajoji ga kima ga abubuwan da suka zo da shi na karatu shi yasa in kana da ilimi ko ba sai ka tura 'yan kora ba mun gano wannan shi mai zuma har gida aka bi ne idan ka ji bambadanci da talla to maɗi ne siga ne kawai ta sha wuta ake ƙoƙarin tallanta da sunan zuma idan da abin bayarwa ba sai ka tura maza ko mata suna ba suna tallanka cewa kana da kaza ba wallahi idan bawa ya sa tsoron allah a cikin ilimin shi yana kwanci a ɗaka sai allah maɗaukin sarki sai ya haɗa shi ina maku rantsuwa da allah akwai malaman da a yanzu a zariyan nan so suke a san su so suke si suna so suke su karɓo amma suna ganin abin ba zai yiwu ba sai sun zagi mai shago sai sun ma mai shago ƙarya sai sun mai ƙage sai sun ci mutunci sai sun yi kaza kuma na rantsi da allah ba inda za su sau da manzan Allah bai zagi kowa ba ka san shi ka biyo duk wani wanda ya bi ta farkin manzan Allah haka yake shi mai shagon da aka san shi waye zaga kun gano wannan da kyau ku irin wannan addinin da mutane suka ɗauko na jabu ku rabu da su ba inda za su kuma wanda ba ka zato sai ka same shi a cikin wannan an gano wannan da kyau ku yanzu ɗazu nake tattaunawa da wani bawan Allah a Gabon muna yana ma wasu tambayoyi na addini sai ke cewa a cikin karatunka da kai na ahkamul jana'is na Muhammad Hassan har karatun ya je Gabon ba mu kai koyina ba ya ce ya ji albani ya yi wannan bayanin da kake a cikin nashi kasar ɗin don Allah malam wani na zaga karatun ya kai wani na ci mutunci karatun ya kai wa na bata karatun ya kai kuna gano wannan da kyau ko gabon fa kaga mai kokarin zagi Allah aiki ya gan shi yamma zai tara kudin mota ya tafi can ga wasu can sun karba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka ji wanda ya ce wa ma kadar hazil usra waɗannan famili na ibnu taymiya usratul ilmiya famili ne na ilimi iris tasili ila dimashq su iso garin dimashka hatta sha'a khabaruha labarin su ya yaɗu ko'ina fi ausatin nas a tsakankanin mutane kun gano wannan da kyau ku? mahala ya ce wa kada kana ashabul ilmi arifi na bismi abil barakat majididdin ibn taimiyya wa amalihi wa kada kana ashabul ilm a wannan lokaci malamai ɗaliban ilimi masu sha'awan ilimi arifi na bismi abil barakat waɗanda allah maɗaukin sarki ya ɗaga su aka san su da ilimi musamman abul barakat majiduddin ibn taimiyya wa amalihi kama kana abdulhalim ibn taimiyya ma'arufan bainahum bi ilmihi wa fadlihi kamar yadda aka samu shi mahaifin ibn taimiyya ahmadu dan abdulhalim shi to abdulhalim din mahaifin ibn taimiyya mala yake cewa ma'arufan bainahum ya zama sananne ne tsakanin al'umma bi ilmihi da irin ilimin da allah madaukin sarki mai baiwa wa fadlihi da kuma tarin falalan da allah ya mashi وما هي إلا بضعة أيام بس زونا أولا غرينا شام با سيئن قوانكا إذ بدا عبد الحليم يدرس في الجامع الأموي نندنا ما يتن ابن تيمية ya fara karantarwa a babban masallacin juma'an banu umayya wa fi darul hadisu sukriya kuma ya fara karantarwa a darul hadisu sukriya wasarar marji'ar talaba nan da nan ɗalibai sai zama shine marji'insu duk abin da ya kai ya komai ya taso ɗalibai za su ce a je wajen wane ai wane ya ce kamar yadda wane ya ce irin yadda ka san mala albani allah maɗaukin sarki mashi karɓuwa a ƙasan nan duk abin da za a faɗi ne ilimi sai a ce mai albani ya ce kun gano wannan da kyau ku haka albani na sama muhammad nasur dinil albani allah ya mai wannan karɓuwan argumanta yana da magabta har littafi aka rubuta sun timeme al'albani akhfa'uhu wa shuzuzuhu wai kurakuran albani ne aka tara a ciki da kuma shuzuzin da yake yana makan shi tufka da warwara yanzu wannan ya sa albani ya zama ba shi ne albani ba kafin fara karatun ibini tari ibini taimiyyan nan sai na kawo muku littattafai da aka zagi ibini taimiyya yi daga ci akwai min akbabil kazzabin udubi shine na kololuwa to yana daga cikin manyan-manyan makololuwar makaryata a duniya wai ibini taimiyya ta ka zo ka jin makaryaci ne ko mai gaskiya ne da yawa haka za su mutu da alhakin mutane an sa ku kuna yin abu ba tare da ilimi ba za ka zo ka ji irin yadda ɗaliban ilimi suke sai ka auna da irin naku ɗaliban ilimin da malaman su haka suke malami zama ɗan oda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ke cewa ulama ul mazhabil hanbali da kuma manyan malaman mazabin hambalawa gaba ɗaya zuwa suke tsaron kwafar da kansu don su sami ilimin da za su karantar da nasu ɗaliban wa haka zalam tash'ur hazil usra fi hazal baladil jadid bi ayyi gurbatin aw wahsha family na ibn taymiya a wannan sabon garin da suka iso na dimashq masu ga wani abu na bakunta ko kuma a nuna masu shan bamban ko su ji damuwa don sun canza gari ba ka san bakon ya zo gari za ga kaffa kaffa da ɗare-ɗare ke ko to su ba su yi haka ba sun zo da abin zaman garinsu abin da suka zo da shi mutane suna bukata suka zauna suka yi ta karantar da al'umma al'umma suna na ɗan ilimi ana ta yawo da ilimin ko'ina allah ya sa mu dace ba ya ce wantaha ابن تيمية الصغير من حفظ القرآن الكريم في وقت المبكر ابن تيمية كرمي kaga mahaifin shi ne ibn taimiyya babba ta daidai wannan lokaci shi ibn taimiyya namu ibn taimiyya karami ka sa wala albani yana karatun a kamul jana'is sai ce kalal albani albani mai littafi ya ce sai ce kalal albani albani mai karatu ya ce ina fata mun gano wannan da kyau wantaha ibn taimiyyata sagir ibn taimiyya karami ya kare min hibdil qur'an wajen haddan alkur'ani mai girma fi waqtin mubakkir tun yana karamin yaro za mu zo mu karanta za ku ci yana ɗan ƙaramin yaro ƙarami sosai ya haddace alkur'ani washta galabir bidirasatul fiqh wal hadis ya shagala matukan shagala da dirasa na alkur'ani a fiqh wal hadis da kuma hadisai wa ulumil arabiyya da kuma ilmomin larabci waɗannan abubuwan ko suna daga abin da ya kamata a tsayo waje ga an karantar da 'ya'yan musulmi abu na farko shine alfikihul islami a karantar da mutane yadda za su fahimci ilimin fikihu yadda za su bauta ma Allah ba tare da matsala ba na biyu a karantar da su hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai ilimin larabci to duk waɗannan abubuwan za su biyo bayan mai in alkur'ani ya samu amma abin da kai ci malam yanzu mutane gaba ɗaya ba wannan ke gabansu ba kun gano wannan da kyau ku yadda je yadda 'ya'yan musulmi yawo kawai suke yi a waye gari a ce yaro ya zauna ya koyi karatun alkur'ani ya iya wannan bai damu da bai dame shi ba ibn taymiya ya haddace alkur'ani ko balaga bai yi ba kun gano wannan da kyau ko ya haddace shi duka ya iya sannan kuma ya tinkari fiqhu da hadisi da ulumul arabiyya yanzu kai mahaifi tsakaninka da Allah wani kokari da himma kake yi a ce ɗanka shi ma ya haddace alkur'ani ya yi alkur'ani tsakaninka da Allah kana binciken ilimin fikihu da hadisi wanda yake zuwa ake koya mai a makaranta ko baka iya ba ce mai ya biya ka ji ina fatan mun fahimci wannan da kyau ma al'umma ba ruwansu da wannan wa kana yahduru khilal zalika ragam sigir sinnihi tare da haka duk da ibnu taymiya yaro ne karami yana halattan manya-manyan majalisar tadris majalis ne karantarwa wal wa'azi da wajen wa'azozi inda walidihi a wajen mahaifin shi za ku zo ku ji hikiman ƙananan yara a rika zuwa da su majalis irin wannan sau da dama duk wanda ya san da ya san ina kira akan cewa irin matasa irin waɗannan zamanto dukkanin majalis na ilimi an kwadaitar da su suna zuwa a lokacin da nake faɗin waɗannan abubuwa cewa ake wai ai ilimin ya yi masu yawa ai ba za su iya ɗauka ba ai kaza ai kaza ai kaza kuma ƙarya ne za ka zo ka ci wanda yake faɗin haka shi malami ne a ɗaya hannu kuma akwai wanda su a tunaninsu ina cewa ne a zo da irin waɗannan yaran don na ci zamani da ku na zama na karantar da ku su mayaran su kalle na matsayin malamin karantar da su su kuma waɗannan so suke su yi malamai da waɗannan yaran sai aka waye gari sai suke ma yaran hassadin ilimin da zai bude kwakwalwansu kamar yadda za ka zo ka ji ibn taimiyya ya samu sai suka tara waɗannan ƙananan yaran suka rika koya musu tsiwa sai aka waye gari ba su ga addini ba su ga adila ba samu abin da ya kamata ba sai hayaniya shi yasa kuma in haka kuka ta san mako to wallahi haka za ku kare ku ci amanan addini ku ci amanan ɗaliban ilimi ku ci amanan iyayensu ku ci amanan kanku ina fatan mun gano wannan da kyau in kana kokarin wai karwa ne zama duk gari ana ce mai malam ko shine ya mamaye malanta kaza wa ga maka zai kai wannan shekarun bai mutu ba wa ya ce ba za ku taso tare kuna malanta kai da shi ba wa faɗa haka yanzu kamar ni ina karantarwa ɗalibai na zuwa majalisi na sanda mala yake karantarwa ko malami na ne majalisin shi bai kashe nawa ba nawa bai kashe nashi ba haka Allah madaukin sarki yana wannan shi yasa kar ku sa ma kanku hassada da ganin cewa dole dole sai na yi abu yanzu ba mamaki sanda malantanka za ta karɓi ta suna kila sai nan da shekara hamsin masu zuwa lokacin kaya ɗan shekara tamanin haka malawal abubakar ya zauna ya ta biyayya gaban malawal abubakar gumi duk da malawal abubakar kowa ya san sama da shekara arba'in bayan malami ne ana sa shi a gidan rediyo ma yana wa'azi yana nan yana ta biyayya gaban abubakar gumi yana ta biyayya yana ladabi gaban abubakar gumi masu tsiwa suna ta tsiwa suna gaya ma abubakar gumi ya gumma ganganu da raddi iri iri kowa ya san su ana nan abubakar gumi ya kwanta ya mutu an yunkuro sai kowa ya ce ba wanda ya dace sewa sai lola abubakar duk da suna ga lola abubakar din bai dace ba bai cancanta ba bai waye aka da ya sa shi haka ya mutu cikin rufin asirin shi haka sanda abubakar gumi ya kwaya lola abubakar ya rasu sai ƙara yunkurowa a guje su dai a sa su inda aka yi masu lalata sai aka ja ka ɗauko wani matashi ya ƙara sawa kun gano wannan da kyau ku wanda kaga tsiwa da rashin kunya Allah ba abin da yake kai mutum sai baya kun gano wannan da kyau ku bayan da yake kai mutum duka auna irin waɗannan abubuwa ina suka ji ina fatan mun gano wannan da kyau kare ne kawai sarkin rashin kunya mai gidan shi ya ce aboki ne Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa indal ulama kuma yana zuwa wajen manyan malamai fi hilakihim a inda suke halka na ilimi yanzu waɗannan yaran suna halartar majalis da muke yi kuma suna zuwa makarantu islamiyyinsu bari nan gaba sai karatu da su da waɗanda ba sa zuwa irin nan su miƙe waɗannan za su karantar ka ji irin yadda za su karantar cikin fasaha da gogewa saboda sun ji labarin ilimin da ƙoƙarinsu da ƙwazansu da lokacinsu ma bai kai wajen ba mun gano wannan da kyau ku haka ya faru da mu fa sanda muke zuwa gaban mala albani muna karatu wallahi muna ƙana yara ne fa akwai lokacin da ɗaya daga cikin malaman garin nan don zan ce malaman garin nan don su ne 'yan izalan farko a sabon gari ina zaune a ajin alhaji abdullahi gurgu mai agogo da ke muciya ku je ku same shi ya ce mala albani ka ga waɗannan yaran da ke karantarwa ya ce wallahi ba su ya kamata su samu wannan ilimin ba ya ce malaman garin nan ne amma malaman garin ba za su zo ba saboda sun raina ka sun raina karatun ya ce amma nan gaba to ko wani sha'ani da zai faru ya faru ko bai faru ba yana ma kan faruwa ina fatan mun gano wannan da kyau suna nan da ransa su ba wanda ya mutu malam din ne ya mutu yau ga sha'anin yana ta faruwa duk malaman gari kun haɗu kun haɗe ma mutum ɗaya kai kuma har yau kuna ta kokowa kun kasa kai shi kar ku gano wannan da kyau ku har yau kuna ta kokowa kun kasa kai shi ƙasa kuma wanda yake jagorantar wannan kokowa an hada shi da littafi daya gina ta dibi-dibi har yara sun gane bai iya ba ina ba ta mun gane wannan da kyau mu ko littafin mu ne muka ce yayi amma mu a ba mu littafin ka gani da za mu sarrafa shi wannan shukuran la ka tsaya ma ka yi wajibul manzil ɗinka ka koma ka sa kanka akan abin da wani yake yi wanda san bai damu da kai ba kuma duk abin da suke wai shine wai ina wane yake samun rayuwa tabbatacciya ingantacciya haka za ku yi tayi kuna wahala magulmata Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace wai sharikuhum fil muzakarat kuma yana musharakantan malamai wajen muzakaran ilimi al ilmiya in an zo ana tattauna matsaloli na ilimi zaka ibnu taymiya shi ma yana dan sa baki ana taunawa da shi yasa lokaci na jefa matsala a nan in na ga mutane wasu ja baki sun shiru mamaki suke bani ba da contribution ɗinka kun gano wannan da kyau ko in ba daidai bane a gyara maka haka ake yi dan ba cewa kai wai wanda ya zauna kan kujeran karantarwa ya fi kowa da ke wajen ilimi ba ai ba haka yi yanzu haka akwai wani yana nan zaune a wajen karatun da ake karantawa da zai samu wannan daman hawa kujeran ya maimaita sai ya yi abin da malamin bai yi shi ba dama ce Allah mai wata hazaƙa da ilimi da baiwa wanda mai yiwa bai mawana nan ba kun gano wannan da kyau ku wani kuma za ga yana kurin ya iya in an ce juje ka yi madadin ya tattara sai kuma ya watsa su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu dole har gana haɗa ta da ƙarya ana haɗa ta da kaza ana haɗa ta da kaza wannan abun ba daidai ba ne mahala ya ce allaci kana sababan litausiya akalihi wannan ya taimaka wajen yalwata hankalin ibn taimiyya al-akhas kun gano wannan kasan in kana tare da manya kana tare da tsaffi kana tare da waɗanda suke gaba da kai yannanka kawannanka baffannanka in hankalinka bai kai waje ba su suna cincida ka kai wajen nan za kana da kaifin basira kana da ƙwazo kana da himma shi za ga abdullahi dan umar abin da ya same shi kenan kun san an so a ma'abla ɗan umar shigo-shigo ba zurfi irin yadda ake masu wawaye a lokacin da mu'awiya ya naɗa ɗan shi a matsayin waliyil ahad shi ya fara wannan aikin fa in na mutuwa ne gaje ni ya ƙaddamar da shi a wannan lokacin ba wanda ya kai abdullahi ɗan umar dacewa da cancantan ya zama shi ya kamata ya zama khalifa bayan bayan mu'awiya in wannan bin cancantan ne inda an cire su husaini su wai har su husaini ba su kai abdullahi dan umar ba ba irin yanda ba a je an samu abdullahi dan umar a tunzura shi a zuga shi ba ya tashi je sami yayar shi ta ce kul karka kuskura ka sa kanka cin wannan fitinar aka zo aka zauna ya ce in dacewa da cancanta ne ba kamana amma annabi ya mutu ya bar al'umman shoroje ɗaya ni dan ina neman suna da girma da kuɗi in yunkura in fasa kan al'umman annabi ranar lahira in ce ma Allah mene kaga ya kalli lahiran shi ko da yadda zai tsira bai kalli hayaniyan da kila duka gama hargowan in Allah madaukin sarki bai rubuta ma karbuwa ba sai dai kai me ka tada kura kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce wata fattahu zihinihi wannan ya buɗe zuciyan shi alfahas aka waye gari duk abin da aka jefa to yadda ka san katuwar kwatanniya ne kawai sai ya ɗauka saboda an riga an buɗe ilimin an buɗe kwakwalwan hankalin ya samu gogewa don yana cikin manya shi sa su magabata na kwarai yadda suke ɗauko 'ya'yan suke sarƙe hannunsu sai su taho da su majalisin ilimi duk sanda muka yi irin wannan maganan kun sa abin takeicin da ke tasowa sai mutane sai su je sai su kawo sayan ƙananan yara abin wasa manyan da ya kamata a zo da su masu hankali irin waɗannan to duk ba za a zo da su ba waɗannan an rabu da su suna ojiyo-jiyo suna shiririta suna shegantakuwa cikin gari waɗannan su an yafe masu abin da suka dama wannan ba daidai ba ne allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce zakiratun abkariya bari ku ji wani irin hadda wani irin ilimi wani iyawa da gogewa da babu irin shi mala yake cewa urifat usratu bin taimiyya bi kowace zakira dama familin su ibini taimiyya sun yi fice an san su da kaifin hadda da iya kiyaye abubuwa kai tsaye kun gano wannan mun dai ji kakan shi ko mun ji baban shi ko mun ji ita kanta taimiyyar ai haka to yanzu ga ibini taimiyya mala ya ce wa kasratul hifzi da kuma yawan hadda wa sur'atihi da saurin haddace abubuwan kuma za ku zo za ku ji me kai ibn taimiyya ya samu wannan ɗaukaka da wannan hadda da wannan baiwa shi yasa duk wanda bai bi hanyar da ya kamata ya bi ya samu abu ba ko wallahi zai tabbalaye ba zai samu ba kaman kasuwa ne sai ka taso ubanka ya ta zuwa kasuwa ya ta zuwa kasuwa ka taso kai ka je kasuwa ka biya mai kujeran haji bai samu ya je ba Allah bai bude mai hanyar ba mun gano wannan da kyau ko ko kuma za a ga Allah madaukin sarki ya sa dattijo shi ya je ya nema yana da sana'an ya tattara su kuma 'yan baya su zo gaba ɗaya su kasa tarawa Allah madaukin sarki duk yana irin wannan aikin ai kun gano wannan da kyau ku to za ka ga shi ibnu taymiya ya bi silikin gidan nasu malai ce faqad kana abuhu wa jadduhu qawiyyiz zakira baban shi da kakan shi Allah madaukin sarki ya yi masa kaifin hadda walakin na taƙiyyuddin ibn taimiyya amma shi ibn taimiyya sabaka usratihi kulluha ya yi gaba ya tsere mafamilin shi kaf fi hazihin ni'ima a bisa wannan ni'ima na hadda da Allah madaukin sarki ya mai kun gano wannan da kyau ku hadda za ka ji ta ta gaske fa ɗan ƙaramin yaro za ka ji akwai abubuwan da ko yaron yana karami ba a son ya ji wallahi in ya ji wannan ko har abada shi da hadda ina gaya maku kaga ƙarya karka yadda kana karantar da yara ka rika zaunar da su kana masa ƙarya kun gano wannan karka yadda kana karantar da yara ka zauna kana koya masa zagi karka yadda yaro yana ƙarami suna gaba isu isu baka hana su ba balantana kai ke karantar da su wannan na rantse da Allah di yaron da ya hada waɗannan abubuwan ko shi da hadda sai dai ji ana yin ta to da zuciyan ya cike ta da ƙazanta da abubuwa iri-iri za ta cushe ba inda za ta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye faƙar adhashal ulama wa asatizatihi bi zakiratihi alqawiyya annadira hakika manya manyan malamai gogaggo farfesoshi irin nada su ne asatiza ku gano wannan da kyau ko sun gigice da irin wannan hadda na ibn taimiyya wanda ba kasafai ake jin irinta ba wa sur'ati hizzihi da irin yadda yake saurin haddace ilimi washtahara bi zalika fi dimashqa haka ya shahara da wannan hadda a garin dimashq yatahaddathu an zalika sahibul uqud ad-durriya mala yace babban malami marubucin littafin uqud ad-durriya yayi wannan bayani mala yace huwa tilmidhi shaykh al-islam shi mai littafin dalibin ibn taymiya ne al-hafiz ibn abdul hadi al-maqdisi babban malami ibn abdulhadi al-maqdisi wa kitabuhu uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya da ya rubuta littafin saboda tarihin ibn taymiya kada tubi abi inayati shaykh muhammad hamid al-fiqi an rubuta littafi an buga littafin a ƙarƙashin kulawa na shugaban ahlus sunna wal jama'a a ƙasar masar na wancan lokaci babban malami a sheikh muhammad hamid al-fiqi mun gano wannan da kyau ku su malama aka suke za su taso ɗalibansu ne za su rubuta littafan tarihi suna faɗin alheri a kansu kun gano wannan to ɗaliban Allah kenan mahala ya ce ya ƙulu ga abin da babban malami ibn abdulhadi al-makadisi yake faɗi ittafaqa anna ba'd al-mashayikh duk malamai sun hada kan cewa an samu wani babban malami a mashayikhul ulama bi halab shine shugaban malamai ko ko malamin malamai ko sarkin malamai ko shugaban majalisar malamai a garin halab kadima ila dimashq ya iso garin dimashq wa qala yace sami'tu fil bilad na ji labari a wannan gari bisabiyin ya kawo laho ahmad bin taimiya cewa a wannan gari akwai wani matashi ana ce mashi ahmad dan taimiya wa annahu sari'ul hifzi kuma matashi ne yaro ne da Allah madaukakin sarki yi mai saurin hadda wa qad ji'tu qasidan li alli arahu yace ba abin da ya taho da ni garin nan sai dai kawai in gan shi babban malami fa kawai ya zo don ya ga wannan fitaccen ɗalibi faƙala lahu khayyat sai wani tela ya ce hadihi tariqa kuttabihi kaga nan kullun nan yake wucewa ya tafi islamiya wa huwa ila al'ana ma jaa amma har yanzu ban ga wucewan shi ba faka ud inda na sa'a ya je dan zauna dan lokaci kaɗan tare da mu yana nan zai zo fajalasa shekul jalil wannan malami mai daraja sai ya zauna kalilan bai jima da zama ba famarra sabiyan sai wasu yara biyu suka zo suka wuce famarra sabiyan wasu yara suka zo suna ɗan wucewa faƙalar khayyat sai wannan tele ya ce lishekul halabi hada sabiyin ladhi ma'ahu lahul kabir yara biyu ne suka wuce ɗaya da ƙaramin allo ɗaya da babban allo sai ce wancan mai babban allan to shi ne huwa ahmadu bin taimiya fanadahu sheikh sai wannan dattijo ya kira shi faja ilaihi sai ya zo kaji kaji yara masu ɗa'a kenan fatanawala shekul lauha sai shi malamin sai ya karɓi allan fanazara fihi ya duba allan sun maƙala sai ce ya walat ya kai wannan yaro imsa haza goge wannan rubutun hatta umliya alaika she'an taktubuhu ne zan maka shifta na abin da za ka rubuta fafa'ala nan take ibn timiya ya goge allon fa'amla alaihi min mutunil ahadis sai gaya mai wasu matunna na hadisi ahadu ashara أو ثلاثة عشر حديثا كوكو كيامي ثلاثة عشر حديثا حديثي شاء كوكو شاء دايا فقال ابن تيمية يربط الله سيش اقرأ هذا كرنتا فلم يزد على أن تأمل مرة بعد كتابته إياه so ɗaya ibn taymiya kawai ya kalli abin haka da ya gama rubuta sai ɗan duba haka kawai da gama karanta kawai dan duba sha kawai yayi hadisai goma sha ɗaya mun gano wannan da kyau ku sun marafahu ilaihi sai miƙa malamin allon wa ƙala ya ce isma'ahu saurara duba kai faƙara alaihi sai karanta mai ardan ka ahsana ma anta sami'in ya karanta mai hadisan guda goma sha ɗaya ko sha uku da ka da karatun da baka taba jin irin shi ba fes ya karanta shi yanzu yanzu nan mun gano wannan da kyau ko faƙala ya ce ya walade imsa haza sai malam ya ce goge wannan fafa'ala ibn timiya ya goge fa'amla alaihi iddata asanid sai mai abin da shifta na hadisai in ta habaha bunga isnadai in ta habaha wanda ya zazzaɓo su sun maƙala sannan ya ce ikra haza karanta wannan fanazara fihi kama fa'ala awwala marra ya duba kaman yadda ya naɗa zu kun gano wannan da kyau faƙama sheikh wa huwa ya ƙol to shi ne sai karanta ma sheikh wannan isnadan fes kaman yadda ya na hadisan can ɗazu sai malamin ya miƙe ce in asha haza sabe in wannan yaron ya rayu la ya kunan na laho sha'anun azimun wallahi akwai sha'ani babba da zai faru fa inna haza lam yara misluhu wannan dan ba taba ganin irin shi ba jama'a an ga wannan sha'anin ko ba gani ba sha'ani ya faru ko bai faru ba yana daga cikin sha'anin wannan abin da muke yi ibnu taymiya sama da shekara 600 da mutuwan shi gashi ana karanta karatun kai ka ce me yanzu aka yi shi ina fatan mun gano wannan da kyau akwai ɗaya daga cikin 'yan kasuwan unguwan nan fa ina gaya muku wannan ne saboda kowa ya tashi abin da ya kamata yi sanda yake waɗannan abubuwan mutane ba sani ba wallahi ni bai wuce shekara biyu da ya gaya man ba fa akwai ɗaya daga cikin ɗalibai ba ma halu sunna ba ne ɗan ɗariƙa ne ɗalibin ilimi ne da yake zuwa karatun fiƙo da sauransu to yana haɗa sana'a da sai da littattafai duk in ya zo shago na lokacin ina tsaron shago ina sai littattafai kuma sai ga yamma na kwashi tafi na tafi makaranta da safe na je da magariba sai yake gaya mu wannan dan garin su ne ce kaga wannan to nan gaba akwai matsala da zai faru ya ce wata irin matsala ce na dai gaya maka yana zuwa makaranta yana sayan littafi to akwai matsala ana nan bayan shekaru mun zo mun fara karantarwa al'umma sun karba mahasada a duk gari sun taso kun gano wannan da kyau ko shine sai yake tuna mai ka tuna magan da na gaya maka yace bayan da zai mutum ya taso yana irin wannan harkan nan gaba bai zama abin da nake gaya maka ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma shari'a ta Allah ne da ya ga wannan abin da ya faɗi shekaru da dama da suka gabata da anan ya kamata ya rika zama yana koya har yanzu yana nan yanda yake kuma shi wanda aka gaya ma wannan sha'anin ba zai iya zuwa nan ba kun gano wannan da kyau ko saboda mai yiwa kila iyayen gidan shi in sun gani za su yi fada Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga bala'i wannan bayani mala yace ya dauko shi a cikin littafin Ibn Taymiya so littafin kenan Ibn Taymiya li Muhammad Abi Zuhra a shafi ne 21 mala yace wa bin nisbati ila hikayati sur'atul hifzi wa quwwati zakira dangane da irin labarai da ake bayarwa dangane da hadda da gaugawan hadda da kuma kaifin kwanya da Allah madaukin sarki mai ibn taimiyya allati tadammannaha kutub tarih wanda littattafan tarihi suka kunsa almawsuqun biha wanda an aminta da waɗannan littattafai dangane da ibn taimiyya suna da yawa وما نشاهده ونجربه في ذروة وإما الأدب من أمثال الأديمة النذر للذاكرة النادر ما وما نشاهده irin haddan da muka taba gani a duniya ba mu taba gani irinta ba wa najribuhu da wanda muka jarraba fi zirwa wanda yake kololuwa eh fi ruwati sorry mala ya ci irin hadda a wajen masu ruwaya wa immatul adab da malaman adabi kasan malaman adabin larabci wanda kai su hadda fa bai ne za ka kawai suna keto baitattuka min amsilatil adimatun nazar an nazir malici da misalai irin wannan wanda ba kasafai ake ganin irin su lizzakiratin nadir irin wannan haddan ba kasafai ake ganin irin ta ba kasan ba wanda yake malamin hadisi hadda da ababe irin wannan gaba daya ba samu ba kasafai ba malici falesar kissatu zakira ibnu taymiya hazil mustahila wala ghariba wannan hadda da Allah mai ibnu taymiya baiwa ba wai abu ne wanda ho ba zai yiwu ba ko ba wai abu ne wanda aka bada da molanka da shiririta ba wa inna ma yusaddiqu ma zahara minhu nafsuhu fi hayati al-atiya min waqa'i al-hifzi wan naqli annahu rizqa zakara mala yake cewa wa inna ma yusaddiqu ma zahara minhu nafsuhu fi hayati irin abin da ya faru a sanda ibnu taymiya ya zama malami ko shike gazgata abin da aka ambata min waqa'il hifzi na abubuwan da suka faru na haddan shi wa naqal wa annahu ruzika zakiratul abkariya Allah ya mai ibnu taymiya ha baiwa na haddan da babu irin ta ya ta'azzaru naziruha wanda ba kasafai ake gani irin ta ba da zamanin rayuwar ibnu taymiya an ta sha kama shi ana daure shi a gidan yari amma a gidan yarin ba littafi ba komai yake kantar da yan gidan yarin a bango yake rubuta masa da gawayi saboda abin da ya haddace amma tsakanin da Allah ko ɗalibai yanzu handout za a baka shafi nawa kai wata uku ka kasa haddace ta ka koma ka binciken ga me yasa ka sa kanka a cikin fitina ka sa kanka a cikin rigima ka sa kanka a cikin hayaniyan addini ka sa kanka a cikin kaza ka gaya man yanda za ka yi addini daidai kuwa ko ka samu abin da kake nema na rayuwar duniya ya tabbata a kanka komi ku cire ku tunkari Allah ka ga irin yadda Allah maraukin sarki zai maka Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu don Allah jama'a kuna iya hada shi handout kwana daya eh kaga iya me za ba ka iya ba kasa kanka cikin rigima ne kuma ka ba addinin musulunci dama a cikin al'amuranka ka ga irin yadda Allah maraukin sarki zai ɗaukaka ka mun gano wannan da kyau ku ma jama'a da dama ba sa kansa wannan ba ɗan sa sa kansa cikin fitina cikin rigima Allah madaukin sarki ya kiyaye mahalai ce addirasatu wa takharruj duk wanda kaga ya zama malami ya koya ne malam zai wani bayani dangane da koyan ilimin ibnu taymiya da kuma yanda har ya rikide zama malami sanda ya zama malamin da gaske yanzu duk ɗalibai ga sunan suna zuwa makaranta kullum suna kaza kullum suna kaza to don allah ya da rasansu yake ya karatunsu yake har zuwa lokacin da za a ce sun zama malamai sun fara karantarwa daga ran da kai mai ilimi tsambare sanda kake karatun shi ko ran da ka zama malami sai ya nuna ka fa allah sai ilimin nan ya nuna ka allah shi kiyaye mahala ya ce bada ibn taimiya dirasatul ulumi bihi timamin wa inayatin bilghain ibn taimiya lokacin da yake koyon ilimi ya ba ilimin dama da kulawa ɗari bisa ɗari kuma da gaske shiga cikin harkan ba da wasa ba ya ta haddasa anhu ma'asiruhu wanda suke zamani da ibn taimiya su suka faɗa da kansu mun gano wannan da kyau ku su suka faɗa da kansu kuntuna sanda a nan fa ɗalibi ne a nan ya zauna ya ce malami ne zai zaunar da shi ya ce ai ka rika zuwa majalisun su mai shago sau da mai shago ya goge wajen karatu yewaye yewaye yewaye lokacin malamin ya ji daɗi akwai lokacin da nake gayyato malamai lakca nan na gayyato shi ya zo ya yi a nan ya gan tara ɗalibai ko ina an cika shi kada yake saurari ya ji daɗin wannan abin da neman shi sai ya rika farfaɗa wa mutane da ku muka raka shi yake cewa dan Allah ya rika gayyato shi yana dan zuwa yana dan yin bayani shi ma ana jin shi na ce za a gayyato ka sanda ya zo aka ba shi ma ba wai a gayyato shi ba zo ga majalisi ma an baka yi magani ya buga ya buga ya watsa ma wanda aka tara su to kuma sai koma sai ce duk duniya ba matsiyaci da bai iya karatu ba irin mai shago yanzu wannan a duniya addini za a yadda da shi waɗannan ba su ne irin wanda ba yahudan nan na zamanin annabi da ya zo yi musulunta ba abdullahi ɗan salam ya ce annabi yahuda mutane ne makaryata amma jefa na ɗaka ka kira su ka tambaye su game da ni domin yanzu in suka zo suka yi bayani na wala ba ya dada ni za ka yi ba annabi ya saka shi a ɗaka ya kira yahuda ya ce me za ku ce game da ɗan salami suka ce ai shugabanmu ne ɗan shugabanmu ne babba ne ɗan manya mai mutunci mai daraja mai kaza to me za ku ce in yi musulunta suka ce allah ya sauwaƙa ya musulunta sai bidiyo ce ya musulunta sai suka ce sharruna wa bunu sharrina ɗazufa baki ɗaya fa ya faɗi wancan yanzu yanzu na har ya manta kuma jabin da ya koma yana faɗi ba a san ahalus suna da wannan ba kun gano wannan da kyau kuma mutane so suke wai a shiru ba za a shiru ba sai an bayyana wa mutane mugun nufinsu don jama'a su gane su don ba mamaki waɗanda suke nesa wasu garuruwa student ne za su ji labarin karya a to kusansa kafin ku tafi garuruwan sai ku je da labarin ko da ɗarsassun abin ya zo muku to kusan cewa kun san da abin wallahi sai an mu mutane bayani dalla dalla dan ina dab da fara kiran sunaye kuwa don wannan ha'incin da ake ma addini yayi yawa na kasa gane wannan muguwar ɗabi'a yanzu kakan ibnu taymiya waye zaga ya zama daukakakke mahaifin shi shi ibnu taymiyan fa haka ne jama'a na kasa gane wannan abubuwa kuma ina gaya muku wannan dole ne ku tsaya ku kiyaye za mu shiru mu bar al'umma ɓata masu aƙida a ɓata masu addini a ɓata masu lokaci don wasu na neman kuɗi ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa ma'arrihuna wa ma'arrihoho da waɗanda suka zauna ba da tarihin ibn taimiyya annahu ragima sigiri sunnihi duk da ƙananan shekarun shi lam yakun yattajihu ilal mala'ib bai zuwa wasanni wal malahi da abubuwan wauta kama ya fa'alar afal kama yadda yara suke aikatawa falon da kun ya dayya ofi ha waƙatu bai ba ta lokacin shi a banza ɗalibanmu ne fanan ina karatu da asuba fa ɗalibanmu za su wanke ƙafa za su fi barewa ƙwallo ana wani abin ko ba yi na kira su na zaunar da su nuna masu bari karatun da ba siya ba fa ƙwallo za su na ce su bari wannan shi ne asalinsu suka ƙi hara koma banda zagi da ɓatanci ba abin da suke tun daga lokacin na san za a samu matsala waɗanda suka fi kowa zaƙewa da zagin yau ba ta nuna su ba an yi wani abin ko ba yi ba ɗaliban ilimi wasu koma wai ƙwallo za su je yi wai suna training kaji wani sabon iskanci kun gano wannan ana karatun hadisi su sun je kwallo kuma da zan nuna muku nan wajen akalla don ki nuna goma a cikin masallacin nan yanzu mun gano wannan da kyau ku waɗanda zan iya nuna yanzu waɗanda sanda na faɗa ne suka ji suka tuba suka bari kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mana su su kuma waɗanda suka ƙi ji su kuma sai allah ya faɗarar da su tun a wancan lokacin na ce ku je kwa gani kuma suna gani ko ba za gani za ma ci gaba da gani allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai mala yake cewa walakin kana ala zalika mutli'an ala umurul hayati ina lalleka al'amuran rayuwar mutane na yanzu waɗannan abubuwan ina fayyace muku inda farayuwar mutane suke ba komi ne mutum yake zuwa ya zagi kawai ce in ka zo ka zauna a majalisi ka ta karatu ba ba ba ba ba ba ka za ka wani wanda ya kira ni haka wai ainihin abin da ke damuna da kai in ka zo karatu wani lokaci kana tsaya kana bayanai akan abin da ya fita da karatun kai malami ne kai malami ne wa ya kamata in ka zo ka karatu ka ce da rasa yi karatu ibn shida taimiya dan taimiya al'uluma ilmomi al-ma'rufa sanannu fi asari a zamanin shi wa'uni ya bada kula bil arabiya da larabci inayatan kabira nace a'a wannan karatu ba tsagewa wai shine zai koya man karatu wanda ni na san bai yi ba kuma shi zai gaya mawai ga yadda zan yi wai ni a tsaban shekaru zube a ƙasa na girme shi ba a tsaban wayewa da kan gado na rayuwa na fi shi komi na fi shi ba abin da ban fi shi ba mun gano wannan wani zai ga mai yadda zan yi tun daga lokacin sai ya tsara duk wani abu in ya taso to sai ya kunna wutan bala'i in dai da ni a ciki ko mun gaskiyan abu shi ma zan zo zan muku tarihin shi da kyau ku gane shi don bai kamata jama'a ba san bannan da yake ma addini ba kuma bai kamata jama'a ba su san bannan da yake ma mujtama ɗinsu ba da irin musiban da ya kafa musu dole ne sai an yi tarihi shi ɗari bisa ɗari akwai lokacin da ya fi ni ofis ya ce ya zo man da wasu shawarwari da ya gama bani shawarorin gaba daya sai na gano akalla shawara uku ne amma na fahimci kurakure wajen talatin da wani abu a cikin maganganin shi ba ma shawarwarin ba sun ce to na gode da waɗannan shawarai amma su sha kawai ka ɗauka ka aiki da su dama an gaya man kai ba ka ɗaukan shawara na za na kallo wani na ci ikon Allah john kawai ka samu wayayyen mutum iri na kun gano na ka ce ni za ka yi maunan ci an kyali shawarar naka who are you nonsense zai magana ci get out from out come don kore shi a ofis ina kawai ce sa kare kawai sha sha sha kawai kana magana bakinka na warin jahilci gano na kasu gano wannan shirman ka zo da shawara sai ka ce tubar a tattauna koko a waya ko a ɗauka ci da aiki sai ka ce yeman wahayi kasan wahayi ne baka da ta ciwa a ciki dole kawai aka ci da aiki da shi gano wannan duk ba su ne ke haifar mana da fitina ba kuma jama'a sai sun san su wajibi ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai yake cewa ibn taymiya ya san umurul hayati wal mujtama da yanayin zamantakewan jama'a fi zalikal waqt wa khabiran bi ahwalil madina kuma gogagge ne ya san yanayin garin da yake zaune wa adatin nas da kuma al'adun mutane wa akhlaqihim da dabi'unsu kun gani nan ba alfahari ba mala albani ya nuna man ya najeriya take ya 'yan najeriya suke ya yanayinsu yake ba ƙauye ne ke ɗaukan tsukin inda yake shine najeriya mun gano wannan in ka tashi magana kai maganan da duk wanda yake nan zai ji maganan ta yi daidai da shi yanzu waɗannan magangan da nake ko na sai da nake aje su yanda wanda yake binnin gwari zai ji irin matsalansu ne haka wanda yake waje kaza zai ji irin matsalansu ne yanzu ranar da muke katu ba ɗan bauchi ya ce irin matsalansu ne ba kowa irin yanzu da zan tsayance kowa ya faɗi matsalan garinsu zai ga dimma gangan da na faɗa tun daga farkon katon zuwa yanzu su ne dai mun ga wannan da kyau ko Allah shi kyauta dole ka san yanayin mutane a gari fa al'adun mutane ɗabi'un mutane cin da ba kai ka yi su ba to ku aiki ya ganka fa sai ka sayin da za ka tafi da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah zai ka sayin da za ka yi da su wa yabdu min ta'alif min ta'alifatihi kuma zai bayyana maka karara a cikin rubuce-rubucen ibn taymiya annahu kana wasi'an nazar tun ne mai zurfin nazari kawun kai magana ko wallahi kai nazarinta ka san me za ta je ta komo me ma'ananta me kaza me kaza me kaza amma kawai mutum yana zama kawai sai kwaso magana kawai sai ya raba wannan sunan shi dangwali ya ba kenan kun gano wannan da kyau ku ka sa akwai malami dangwali ba duk abin da ya zo bakin shi kawai zai faɗa ne kawai to wannan bai da wasi'an nazar dogon nazari a miƙa darasa lil hayati bai da zurfafa darasi don gani da rayuwa wal mujtama da yadda society mutane yake kun gano wannan na sha gaya mutane kun ga siyasan bana da aka yi talakawa a din najeriya sun yi takin site ko kai masu magana ko kar allah ya sa kai masu magana sun zaɓe inda suka zaɓa yanzu abin da aka yi na zaɓen buhari malamai ne suka yi matalakawa a zai zaɓi buhari eh ko su yi ko kar Allah ya sa su za su zaɓen su ko ba za su yi ba malamai ne suka sa ku ku tsara ku tsare ku kasa ku raka ku jira malamai ne suka kawo katin rida tuwanin shiriri tun na kasa gano wani osadai sai ga suna hura hanci mu ne duk abin da aka yi a su legacy duk ne kuka yi ƙauyawan banza ƙauyawan wofi ba ku da amikun nazar talaka ya riga ya yi taking side ina gaya muku da za a tara wa'azozin malaman ƙasan nan kabko tasirin waƙar rara ta fi su ma inda a zaben bana ne duka ta fi su to da zai wahala ka ji mutane suna yawo a keke na pep da wa'azukan malaman bana da suke wa'azi a zaɓi buhari waƙan wa suke yawo da shi iskancin banza ya iskancin wufi yanzu har gidan waya za su aiko maka cewa in kana son wannan waƙan dan na ɗaya in kana son kaza sai ka ji waƙan wa rara ne fa duk wani abu da ka sani an ɗauko za a yi sai da ya waka kan wannan an ƙara sati shida sai da ya waka sai da ya wakan faɗan ƙarshe sai da ya wakan ba abin da bai yi ba hannun rantsarwa ma tuku Allah kaɗai sa abin da zai yi kuma na rantse maku da Allah ka ga wannan hayanin da malamai suka je suka yi rara ya fi su mutunci a idan buhari kun ji ɗaya na biyu kaga wancan da ya tattaki daga Legas ya zo abuja ya fi mutunci duka a idan buhari akan waɗannan mashirmantan sai ƙarere suke ta yi a gari sai abubuwa suke ta yi shi kuma janar ɗinnan ya san wanda suke mai aiki kuma shi janar ɗan cin hanci da rashawa ne mutane sun hura hanci suna jiran waya ɗibi kuɗi a basu janar ɗin zai basu ana za ka sani mutumin da ya ce zai bi in mai ba da hannu ya tsaye da shi zai tsaya to kai ka sa akwai matsalan da zai biyo ba akwai matsaloli manya-manya kaza bai yadda ba kaza bai yadda ba kai ma kana zuwa gama mai bayani kai ma bai yadda da kai ba jiya fa janar aiwane ne jonathan ya je coci zai ban kwana yake cewa da shi da ministocin shi da masu ba shawara sun shiga uku eh abokai sun watse wallahi ku saurari an ce kace yanzu kokarin da an ce kace sun yi bai fi duk hayanin da malamai suka yi ba ko bai fi ba tsakaninku da Allah yanzu dan Najeriya abinda dan Najeriya ya rika yi an ce kace yayi abin arziki ko bai ba kuma sun tsorata na ta lokacin da aka ce mataimakin shugaban kasa ya ce zai samar da ƙura miliyan biyu ɗan najeriya ce a kai kai kai ƙaramin mai gida in ji dai ba karantse ba kaga magana cikin hikima amikun nazar kun gano wannan da ke ku hawa mala falon mai kun ya ishi fi uzla adal jamahir kuma shi bai ware kanshi daga jama'a ba fa wallahi duk wanda yake son ya samu ilimin zaman rayuwa ya goge da jama'a sai ya zauna da su amma ka ware da jama'a na rantse da Allah sai dai kai ta kunci kai ta nunkufurci kama a take birkin mashin ne a ta matsa mai totar kuma ba sa giya ba ba inda zai je kafiri nan da ke ko qabidan fi rukunin ilmi fahas baya koma wani neman ilimi ne kadai shi bai shiga jama'a sai ilimi kaɗai ba yana shiga ku kalli mala albani dai irin yadda mala albani yana shiga kowa yana hudda da kowa yau kaji ya ce ya je gidan wa sharu sali ya je gidan wa duk ya faɗi waɗannan abubuwan fa amma yanzu wai kana salafiya wa na salafiya wa in ya ganga sai ya kauda kai to sai ka kauda ma matsiyaci kai ba sai me to kun gano wannan da kyau ko na ga gano wannan abubuwan mala ya faɗi wannan maganin gobe faɗi ba ko zai ga mutum ya ce mana ni albani ya ce man sai in kalle shi kawai ta mamaki inda zan gaya mai abin da mala ya faɗi a kan shi ko na rantse da allah ba zai iya fita ƙofar gidansu ba amma zan fara faɗi yanzu kuma ina faɗi sai na rantse da ƙur'ani tukuna kaga dai yana lahira ko kuma zan je in same shi ko to zan faɗa har ran da zai mutu sai da ya man magana kan wasu kuma zan fada cin da harkar ta koma iskanci ne ake yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'a za mu saurara nan sakamakon ƙurewar lokaci muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum